الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة بركاته إن شاء الله تعالى أتكل التابم من البركة أحكام الجنائز وبدعها وندا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واللفاء الله يجزيك أمالا دراما idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya ne a mas'ala ta casa'in da tara mas'ala ta casa'in da tara inda malaki cewa wa ya tawalla in zalal mayyiti walau kana unsa ar-rijalu duna nisa'i wanda za su zubunci shigar da mamaci cikin kabari ko da kuma mamacin ya kasance mace ce su ne mazaje ba mataye ba malam ya kama wasu dalilai guda uku ya ce na farko dai saboda shine abinda aka sabo aka kiyayo aka haddato ana yin sa a lokacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi har zuwa kuma lokacin mu yanzu da muke rayuwa abu na biyu saboda mazaje su suka fi ƙarfi sama da mataye abu na uku da a ce mataye za su jibinci ɗaukan mata yan uwansu mata su sasu a cikin kabari to da dole ne wani lokacin za a sami yayewar wani sashi na jikinsu wanda kuma inda za a sami yayewar nasu al'aura ne bai halatta wani ya gani ba to waɗannan dalilai ma ya kawo ya kafa hujja da su akan bai halatta mata su ɗauki mace ‘yar uwarsu domin shigar da ita kabari ba ko da mace ce ta mutu to haka nan za a samu mazaje su shigar da ita cikin kabari sai dai yanzu abin da za mu zo mu ji a gaba shine mazajen kuma su wane ne ya kamata a ce sun shigar da mamaci cikin kabari shine abin da za mu ji yanzu insha Allah ta'ala malam yace mas'ala ta 100 wa awliya'ul mayyiti ahaqqu bi inzalihi لعموم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ما لن يتي وأولياء الميت مجبنتا ممتي ينقوى ممتي نجني نكسا أحق بإنزاله سوني سكف تنتنتا دس شغد شتكين كبرنسا ما لن يتي لعموم قوله تعالى سبو دقمي ور فتن الله سبحانه وتعالى ديكي تيوى وأولو الأرحام ma'abuta kusanci ma'abuta dangantaka ba'abuhum sashinsu aula bi ba'abin shine fi cancanta da shashi ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul anfal cewa ma'abuta zumunci ma'abuta kusanci to sashin su fa shine fi cancanta ga sashi ame sai Allah madaukakin sarki ya shiru bai ambata ba ma'ana aya ce umumiya ta shafi komai da komai kenan duk wani abin da ya kamata wani jibinci wani a cikinsa to na kusa da kai shi ya kamata ya jibince shi daga cikin abubuwan da ayar za ta iya shiga cikinsu har da shigar da mutum cikin kabarinsa ina fata an fahimci abin da malaki so ya ce ko yawwa za mu zo mu ji kuma wasu aftar insha Allah ta'ala da suke bayyana haka to sai malam ya sa lamba a ƙasa ga ta lamba ta biyu sai ce idan kana so ka gane soya ma abuta kusancin nan wanda ya kamata ya shigar da mutum cikin kabari idan aka zo an gama haƙan kabari gaba ɗaya mutane suna tsintsiye ko suna zazzaune yanzu abin da ake jira shine a ɗauko mamacin nan a shigar da shi cikin gabarinsa da sunan Allah to yanzu ba kowa ne zai tashi kuma ya kama kafan mamaci wancan ya kama kan ba a'a sai mu duba muga suwa ne ne ma'abuta kusancinsu ma'abuta kusancinsa to ga sunan malaye mana bayani a ƙasa kamar haka yace wa humul abu wa aba'uhu sai a duba shi wanda ya rasu ina babansa yake a lokacin yana nan idan yana nan sai a ce to ya matso kusa wa aba'uhu ko kuma iyayensa ma'ana in babansa bayana ina kakansa haka haka to shi ya kamata ya jibinci sashi idan baya nan sai ma ce wal ibn wa abna'uhu ina dan ina yayansa ina fata mun fahimta magidanci ne rasu mahaifinsa baya nan ya rasu ko kuma baya wajen da ake binne shi to ya kamata ya jibinci sanya shi a cikin kabari shine yayansa ina yayansa na cikin sa su ya kamata su zo sai wanda ya kama nan wanda ya kama nan sai su sashi a cikin kabari haka shari'a ta tanada ina fata an gane idan yansa ba sa nan ina jikokinsa su suka fi cancanta su suka fi haƙƙi da su sashi a cikin kabari idan waɗannan ba a sa- ba su samu ba sai ma ce sun mal ikhwatu al ashiqa sannan sai ƴan uwansa shaƙiƙai allazina a wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kenan ma'ana idan ba a samu uba ba ba a samu ɗa ba to ina wa ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya to a lokacin su ya fi cancanta su tashi a cikin kabarinsa idan babu su ba sai malai ce sun mallabina lil abi sannan sai ƴan uwansa wanda- wanda suke uba ɗaya to sai su batso kusa sai su sanya ɗan uwansu a cikin kabari sun ma banuhum idan ba sa nan sai ƴaƴansu ƴaƴan dan ƴan uwansa kenan ƴaƴan ƴan uwansa ma'ana ƴaƴan kannansa ko ƴaƴan yayinsa su ya fi cancanta a lokacin sa shi a cikin kabari thummal a'mam lil abi wal um sannan sai ƴan uwan mahaifinsa kannan mahaifinsa ko yayyan mahaifinsa wanda suke uba ɗaya uba uwa ɗaya da mahaifinsa ina fata an gane to su a lokacin ya kamata su matso kusa su kama shi sa shi a cikin makwancinsa na ƙarshe malai ce thumma lil abi sannan sai yan uwan mahaifinsu wanda suke uba ɗaya kawai ba uwa ɗaya uba ɗaya ba thumma banuhum sannan ƴaƴansu ƴaƴan wan babansa ko ƴaƴan kanan babansa haka dai su ma lace thumma kullu dhi rahimin muharrama sannan sai kowanne ma'abucin kusancin wanda idan da a ce kai da shi namiji ne da mace to ah, ah, muharraman ka ne ma'ana akwai ah, haramcin aure a tsakaninku da shi irin wannan dangantakar to su ya kamata a ci a matso da su kusa wani daga wani sai wani daga wani sai wani ina fata an gane to wannan shine abin da shari'a ta tsara abin da kuma ya kamata a ce muna yi kenan idan mutum ya rasu a komai a shar'ance kamar yadda muka riga muka sani yana da tsari bai kamata a ce kawai kowa ne zai zo ya kama shi a sashi a cikin kabari ba sai mu duba musamman dattawa masu shekaru a cikin mu su ya kamata su rinka jibinta irin wannan abubuwan saboda galibi matasa idan suka ce za su yi magana abin ba zai yi tasiri ba amma dattawa za su iya magana kuma kowa zai saurare su a wajen ina yan uwansa na kaza ina wani ɗinsa to sai su mutsa ko sai su sashi a cikin kabari amma kun ga galibi ba haka muke ba idan mutum ya rasu ko kowa kamawa yake a sashi a cikin kabari ina fata mun fahimta Allah ya ba mu ikon gyarawa malai ce kaza fil muhalla wa nahwu fil majmu haka nan yazo a cikin littafin muhalla ta ibn hazm az-zahiri haka nan kuma yazo a cikin littafin al-majmu sharhul muhazzab na imam an-nawawi Allah ya ji kansu da rama gaba daya malai ce wali hadithi aliyin radiyallahu anhu qala malam ya faɗa haka ne saboda wannan ayar da kuma hadisin aliyu ɗan abi talib yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ghasaltu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ce na wanke manzon allah tsira da aminci allah su ƙara tabbata a gare shi lokacin da ya rasu yana ɗaya daga cikin wanda suka yi masa wanka yadda aka annabi wanka kuma wannan mun gabatar da shi a baya kowa ya sani fa zahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyiti sayyidina ali ce sai na tafi ina duba irin abubuwan da suke kasancewa ga sauran mamata an gani zai fito daga jikin annabi idan mutum ya rasu akan samu wasu abubuwa ma, eh, haka eh, ko daga hancinsa ko daga bakinsa ko daga dubararsa duk suna fitowa haka ne to wasu ya rinka kallo shin annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ga wa- eh, abin nan dinsa ga wasu ta kasance kamar ta sauran mamata saboda haka ah, falam arasha ne ce sai bai ga komai ba duk abin da yake tsammani babu abin da ya gani wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yace annabi ya kasance mai tsarki ne mai tsafta ne kanshi yake yi a raye da kuma lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wa sallam wallah dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atun a wanda suka jibinci dafnahu binne shi wa ijnanahu da kuma ɓoye shi sitirce shi ijnan shine ɓoye abu ina fata an fahimta ma'ana sanya shi a cikin kabarinsa su ɓoye shi ke shi sa malaman larabci suke cewa galibi a larabci duk kalmar da ta fara daga jimun da nunun ta gina akan jimun da nunun to a, tana nuna ɓoyuwar abu kenan galibi ɓoyuwar abu shi sa kuka ga aljinnu aljani kenan ko kun ga jimun ne da nunu kun ga aljani a ba maganin su Allah ya ce innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum su da kabilarsa suna shi da kabilarsa suna ganin mutum inda mu ba ma iya ganin su haka nan in ka kalli aljannatu aljannatu shine lambu wanda yake zagaye zagaye sannan kuma yake lip lip da abin nan da bishiyu na kayan marmari da sauransu ta yadda idan ka shiga ciki ba za a iya ganin ka ba sai a ce mata aljannatu ina fata an fahimta ma'ana lambu kenan shi sa ake ce masa aljannatu saboda idan mutum ya shiga ciki ba a iya ganin sa saboda kewaye yake da fulawoyi da kayan marmari da sauransu bishiyoyi masu bankayi daga nan aka samo aljunnatu me aljunnatu garkuwa kenan idan ana yaki aka kawo maka suka da mashi ko sarar takobi sai ka sa garkuwa sai ka kare fuskarka kaga a lokacin ba za a ga fuskarka ba bare a soke ka daga nan aka samu aljaninu menene aljaninu dan tayi kenan dan dan tayi wanda yake ciki yaron da ba a haife shi ba wanda yake cikin mahaifinsa shine ake ce masa aljaninu to kun ga ai ba a ganin sa a lokacin ko to galibi malaman larabci suka ce duk kalmar da ta gina akan jimun da nunun tana nuni bisa boyuwar abu kamar yannan abinda sayyidina ali ke nufi shine waɗanda suka jibinci boye annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da saka yashi a cikin kabarinsa yace arba'atu mutum hudu ne ga suka maka aliyun na farko shine sayyidina ali wal abbas da baffansa abbas ibn abdul muttalib wal fadl da al fadl ibn abbas wanda dan gidan abbas ne wa salih maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da salih shi kuma bararren bawa ne na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kun ga bararren bawan mutum kuma yana da alaka da shi ta yadda shi wannan bararren bawan da a ce zai rasu bashi da da annabi zai ci gadon sa ina fata an fahimta yawa shi kun ga akwai alaka alkani to duk waɗannan za ku ga suna da alaka aliyu kanin sa ne abbas babban sa ne alfadlu shi ma kanin sa ne wannan kuma bararren bawan sa ne to kun ga na kusa ne kada ku manta fa a lokacin akwai sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman wanda sayyidina usman sirkin sa ne da sauran wanda suke abota a kusanci irin ta abokantaka ko abin da ya kamata haka amma duk ba su je sun jibinci binne shi ba sai wa sai waɗannan na kusa da shi din sai na abakar babu wanda suke da alaka ta kusa da annabi tsira da aminci zubata a gare shi a cikin sabai kamar shi amma ba a gan shi ya ɗauke shi ya sa shi a cikin kabari ba saboda me komai akwai gurbinsa komai akwai mahallinsa wannan hadisi waluhida li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahadan aka haƙa wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kabari na lahadu wanda lahadu mun riga mun ji yadda ake yin satin da ya gabata wa nusiba alaihi allabinu nasban sannan kuma aka ɗora masa hoge ko dutse a daidai setin kansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi akhrajahu al-hakim wa anhu al-baihaqi bi sanadin sahihin wa sahahu al-hakim ala shart ash-shaykhayn wa wafaqahu adh-dhahabi imam al-hakim ya inganta hadisin akan sharɗin bukhari da muslim imam zabi ya ce haka ne abinda imam al-hakim ya tabbatar walahu shahidu min hadith ibn abbas sabaqa dhikruhu fil mas'ala ar-rabi'a wa tis'ina haka na hadisin yana da shahidi a cikin hadisin abdullahi ibn abbas wanda ya riga gabata a cikin mas'ala ta 90 da hudu shafi na 144 zuwa shafi na 145 wa shahidun akhar an ash-sha'bi mursalan har yanzu hadisin yana da wani hadisin da yake masa shaida daban daga hadisin sha'abi wanda ya kawo shi ne a matsayin mursali walam yadhkuru salihan maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai a tasar wayar mutum uku ya ambata bai ambaci wannan mutum na hudu ba wato shine salih maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi babu shi a cikin ruwayar sha'abi kenan akhrajahu abu dauda bi sanadin sahihin anhu walahu an marhab aw ibn abi marhab haka nan an karbo daga marhab ko kuma ɗan abi marhab saɓani aka akan suna ko dai sunansa marhab ko kuma ibn abi marhab annahum yake cewa su ya'ani aliyan wal fadl wa akahu da da aliyu da al-fadl da dan uwansa waɗanda suka sanya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin kabari adkhalu ma'ahum abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf ya shiga tare da su domin sanya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin kabari falamma faraga aliyun kala lokacin da sayyidina ali ya gama sanya annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin kabari sai ya ce inna ma yalin razulu inna ma yalin razula ahalahu hakika waɗanda suke bin mutum su ne iyalinsa inna ma yalin razula ahaluhu hakika wanda suke bin mutum su ne iyalinsa ma'ana wanda suke sanya mutum a cikin kabarinsa su ne iyalinsa kamar ana abin da sayyidina ali ke nufi abdurrahman dan auf baya cikin wanda sa mutum a cikin me a cikin kabari baya cikin wanda za su annabi tsira da aminci su bata gare shi a cikin kabarin sa shine abin da yake nufi wa marhab aw ibn abi marhab mukhtalafun fi suhbatihi bala yace wannan marhab din ko kuma dai ibn abi marhab malamai sun yi sabani akan cewa shin sahabi ne ko ba sahabi bane وعبد الرحمن وعبد الرحمن ابن أبزة قال idan ba ta bare bari mu samu gaba sai mu sai mu zakata ya ta yi سلامة نعم وعن عبد الرحمن ابن أبزة قال أنكر قودك عبد الرحمن أن أبزة يتي سليت مع عمر بن الخطاب ناي سلا ترد عمر بن الخطاب على زينب بنت بنت جحش بالمدينة أكن ɗaya daga cikin matayen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da ta rasu ita ce Zainab dan Jahash yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta yace fa kabbara arba'an sayyidina Umar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya kabbara akan ta guda hudu irin kabbara da ake yi akan gawa lokacin sallah thumma arsala ila azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan an gama sallah kaf sai sayyidina Umar ya tura ya aika zuwa ga matayen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce a tambayo su mai ya amurna ayya da kulaha alkabra wa suke ba da umarni da ya sanya zainab a cikin kabarinta ma'ana ya ce a je a tambayo mata yan annab tsira da aminci su tabbata a gare shi wa suke yin umarni da shi zai sanya ta a cikin kabari marawacin hadisi ya ce wa kana yu'jibuhu ay yakuna huwa alladhi yali dhalika sayyidina umar zai kayatar da shi ya kasance shine zai jibinci sanya ta a cikin kabari zai burge shi zai ji daɗi ya kasance shine فأرسلنا إليه سيسك تورو مسا دا أمسا تيوا انظر من كان يراها في حال حياتها كدوبا كغا waye yake iya ganin ta lokacin rayuwarta waye yake iya shiga gidanta ya ganta yanayinta na zaman gida lokacin rayuwarta wannan shi ya kamata ya yi me ya sa ta a cikin kabarinta na fatan fahimta kaga dan mutumin da zai shiga mace da gidan mace ya ganta a cikin yanayin zaman gida wannan aisha dan uwanta ina fata an gane to sai mata ya mazan Allah tsira da aminci su tabbata a gare suka turo masa da cewa ya duba ya ga waye lokacin da take raye yake iya shiga ya ganta a wannan yanayin da take ciki falikun huwa alladhi yadkhulu al-qabr sai kasance shine wanda zai sanya ta a cikin kabari fa qala umar sayyidina umar sai ya ce sadaqatunna sun yi gaskiya kun yi gaskiya abinda suka faɗa shine daidai akhrajahu at-tahawi الإمام الطهوي فتد والناديسي والبيحقي دا إمام البيحقي بسند صحيح دا إسناد وندي يكي إنغنتتي ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته gaba ta gaba shine ya halatta ga miji ya jibinci da kansa sanya matarsa a cikin kabari domin binne ta li hadithi Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat saboda hadisin na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare a gare ta tace ma'ana kun ga abinda muka ambata a baya cewa shine wanda ya kamata ya jibinci sanya mutum a cikin kabari shine wa dan uwansa na jini ko to shin namiji yana ɗaya daga cikin ɗan uwan mace na jini baya ciki ko yana ciki ɗan uwanta na jini baya miji fa ɗan uwa na jini yanzu miji da mace sun haɗa jini ɗaya shine abin da ake nufi ina fata an gane ba su haɗa ba to tunda aka ce ulul arhami shi baya ciki to shin shi ma zai iya sanya ta a kabari to shine ma ce ya halatta babu laifi mijin mace zai iya sa ta a cikin kabarinta ina fata an gane yawwa saboda hadisin na Aisha yarda Allah ta'ala tabbata a gare ta tace wa alaikum salam wa rahmatullah na'am shine abin da zamu je yanzu shine abin da zamu karanta yanzu insha Allah ta'ala دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه nana Aisha take ba mu labari cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kawo min ya shigo gidana ya shigo wajena filiyomin ladhi budi a fihi a ranar da aka fara a cikinta me aka fara shi ne malamai suka ce ranar da annabi tsira da aminci su a gare shi rashin lafiya ta fara kan masa rashin lafiya wacce daga ita bai tashi ba lokacin da ya fara wannan rashin lafiyar to ya shigo gidanta ya shigo ɗakin ta fa qultu sai na Aisha ta ce wa ra'asahu kamar a Hausa mutum ya ce wayyo kansa ina fata an fahimta ma'ana wayyo kaina tana jimantawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi halin da yake ciki faƙala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce mata wadittu anna zalika kana wa ana hayyu yace na so a ce ke ce zaki kasance a wannan hali ma'ana ke zaki riga ni mutuwa wa ana hayyun ni kuma ina raye fa hayyatuki sai kasance ni ne wanda zan kinsa ki na sanya miki linkafani na wanke ki da kaina da hannuna wa da fantuki sannan kuma na je na binne ki ina fata an fahimta wannan shine mahallin shaɗin annabi ya ce mata na so a ce ni ne annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce mata na so a ce ke za ki fara rasuwa kafin ni ba wai fatan mutuwa yake mata ba ina fatan fahimta irin ka nuna mutum soyayya da kulawa ne yake ce mata na so a ce ke za ki rasu kafin ni ya kasance ni ne da hannuna zan ɗauke ki na wanke ki na sanya miki linkafa ni ba wanda zai taɓa ki sai ni sannan kuma in ɗauke ki da hannuna in sa ki a cikin kabari wannan shine mali shaɗin ashe namiji shi ma ya halatta ya sanya mace a ina a cikin kabarinta to qalat sai ta ce ba qultu ghayra ta ce sai na faɗa ghayra ina ina mai tsananin kishi ma'ana lokacin da annabi faɗa ka ita abin da kwalwata ta kawo mata daban ta ce sai na faɗa ina mai ina mai cikin kishi nace ka anni bika fi zalika al-yawma arusan bi ba'd nisa'ika yace kamar bayan ka je ka binne ni a kabari ka dawo kuma sai ka zo ka shiga daki kuma ka kwanta da ɗaya daga cikin matanka an fahimci abin da take so ta je zuwa gare shi ma'ana bayan kuma ka binne ni ka dawo gida kuma sai ka shiga ɗaki wajen ɗaya daga cikin matanka ka ji kishi irin na mata a lokacin ba ta mutu tana cikin kabari amma ita tana ninta don me za a zo a kula ɗaya daga cikin kuma matansa ne Allah ya kyauta ƙala sai manzon Allah tsira da abinci su a gare shi ya ce wa ana wara asahu wayyo kaina manzon Allah ya rubuta wancan magana ya ga ta shiga wani layi na daban sai ya ce wayyo kaina ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمني annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce kin ga je ki kira mahaifinki abubakar kenan da kuma dan uwanki yayanki abdurrahman hatta aktubu li abi bakrin har na rubutawa sayyidina abubakar kitaban wani wata takarda ko wani sako fa inni akhafu manzon Allah ya ce ina jin tsoro ay ya kula ƙa'ilun wa ya tamanna mutamannin kada wani mai faɗa ya zo ya ce ko wani mai buri ya zo ya buraci ya ce ana aula ni ne na fi cancanta da ne shugabanci ba sai na abubakar ba wato ku duba wani bayani da yake a fili karara annabi tsira da abinci su fita a garshe ce ki je ki kira min mahaifinki ki kira min dan uwanki me zan musu zan rubuta musu takarda ne na ban musu wasici akan cewa idan na rasa na bar duniya wanda ya cancanta ya zauna a kujerata shine sayyidina abubakar ina fata an fahimta manzon Allah tsira da aminci su a gare shi yace saboda ina jin tsoron kada wani mai faɗa ya faɗa ko wani mai buri ya buraci cewa ana aula ya ce ni ne na fi cancanta da wajen ba sai na Abubakar ba ko an fahimta sai dai kuma sai annabi tsira da aminci su a gare shi cewa ya aballahu ke bashi ma ai Allah madaukakin sarki yaki azza wa jalla wal mu'minuna mu'mine ma sun ki illa ababakrin basira da kowa ba sai sayyidina abubakar an fahimci wannan abin ga abu karara a fili hadisi ne kuma ingantacce babu kowace irin kura a kansa manzon Allah tsira da amince tabbata a gare shi ya nuna cewa waye zai halifance shi bayan shi sai na Abubakar Siddiq ko da bai ko da bai yi rubutun ba amma na ishara ce daga cikin malamai sukan yi sukan yi hujja da wancan hadisin da wata mata ta zo wajen manzon Allah tsira da amince tabbata a gare shi cewa ya rasulullah idan nazo ta zo tambaye sa wani abu sai ce ki dawo shekara mai zuwa tace idan nazo ban same ka bai ce ki samu sayyidina Abubakar abin da ya gama take ma'ana idan na zo baka nan ka mata kabar duniya wa yake samu wanda yake a kujirata a lokacin shine wa sai na abubakar ina fata an gane ta ba kun ga yan shi asu ba sai da wannan ba sai da wannan ba suka ce hasali ma shi mulkin annabi tsira da aminci su a gare shi tun a rayi ya tara mutane a wani waje da ake ce masa gadirukum gadirukum bayan an yi aikin hajji na ban kwana an dawo sai da aka zama rarraba inda kowa da kowa yake kafin arabu sai annabi ya tara mutane ya ce kowa ya saurara man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ya ce to mutane ku sani duk wanda nake shugabanci nake ni ne shugabansa to aliyu ma shugabansa ne bayan ni aliyu an shi asana ji da wannan hadisi suka ce shine hadisin da annabi ya nada sayyidina ali shugabanci bayan sa wanda hadisin ko kwata kwata ya sha bamban yayi hannun riga da irin abubuwan da suke fassara shi akan sa ba shi da alaka da abun kwata kwata idan da a ce abin da suke faɗa da gaske ne tun a cikin hajjin ban kwanan lokacin da annabi ya wannan hudu ba ta saga mammiya wanda kusan duk mutanen duniya a lokacin da suka zo ake hajji suna wajen a lokacin annabi ya kamata ya faɗa ba haka bane sai da aka tafi wasu kwata-kwata hanyar da annabi ya bi wannan suka ba kuma abin da ya faru ba dalilin shugabanci annabi ya sai wannan ba an samu wata yar hatsaniya ce tsakanin sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai ina ji khalid dan walid da sauran wasu daga cikin sahabbai sayyidina ali hana su amfani da wasu daga cikin dabbobi na hadaya yace ba za su hau ba to shine suke jin haushi to shine sai manzon Allah tsira da aminci sai a gare shi yake ga musu iya madayan da suke tare da shi cewa to ku sani wanda din na kasance majibincin sa ba shugabanci ba ba shugaba ba majibincin sa masoyina to sayyidina Ali shi ma ya kasance masoyin sa ba shugabanci ba shine abin shine abin da abin yake nufi amma in shi in shi suka ce ai annabi da kansa ya nada sayyidina Ali shugabanci bayan ya rasu kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka taru suka murɗe suka yi murɗiya kamar yadda ake murɗiyar zabe wallahi kuwa wallahi haka suke cewa suka kwace shugabancin daga da wajen sayyidina ali suka ba sayyidina abubakar akwai wata doguwar kisa da suke kawa ta abin nan abin nan wani tattaunawa da aka yi a wajen banu thaqif wata rumfa ta banu thaqif ana aka zo aka tattaunawa kisa ce da take karama ba ta da tsayi ɗan karama an zo aka ce kaza aka ce kaza aka rabu shikenan amma sai suka ƙara ta suka yi tsayi da ita suka kawo ƙarairayi da ƙage suka zuba a ciki an yi fada da wani an yi kaza an yi haka to dama addini shi a gaba ɗaya gini ne akan ƙarya tunda su ƙarya ɗaya ce daga cikin aƙidunsu tunda wacce aƙida tasu ta taƙiya yi ƙarya ce da munafunci ƙarya ce da munafunci in ka ce taƙiya shine ka ɓoye abin ka ɓoye zahirin abin da ke cikin zuciyarka yanzu ɗan shi'a zai zo zauna da mu a wajen shekara biyar ba mu gane ɗan shi'a ba ne shi yana ta mu'amala da mu ai taƙiya kenan wannan ɗaya ce daga cikin jigajiga a ƙidinsu wanda ɗan shi'a sai da ita kama ya zama cikakken ɗan shi'a to a ƙida su ce saboda haka sai na abubakar siddiq allah waɗaukakin sarki da mumine su ne suka yi da kuma sai na alaban da zai baku mamaki yana ɗaya daga cikin wanda suka yi sai na abubakar mubaya'a ya masa mubaya'a ta ya za a ce mutum ya kwace maka mulki kuma ka je kai masa mubaya'a kwacewa fa kun ga yanzu ko da a najeriyanci za ga idan aka yi zaɓi tsakanin shugaba da shugaba idan wancan shugaban ya kayar da wannan ɗaya zai je masa baya saboda mai yadda an kayar da shi amma wani aka ce kwace aka kwace masa bar ma irin irin abinda yan shi'a suke kagawa cewa sayyidina umar da haɗin gwiwar sayyidina abubakar su ne suka kashe na na fatima wallahi kuwa wasu suka kashe ta ku duba fa sayyidina abubakar siddiq aminin manzon Allah ne tsira da amince su fita a gare shi aminin su ne tun a lokacin jahiliya ba mu sai da addinin musulunci yazo sayyidina abubakar suka da manzon Allah ba tun a lokacin jahiliya aminin su ne shi yasa lokacin da addinin ya bayyana bayan gidansa da na Aisha wajen sayyidina abubakar ya to kai tsaye ya ga mai sai ce Allah ya aiko na matsayin annabi ya ce na yadda ko tantama bai nan take ce na yadda nan take kuma sayyidina abubakar bai gushe ba sai da ya jawo duk waɗannan waɗanda aka yi musu abinci da aljanna wajen mutum goma nan wajen mutum biyar daga cikin sayyidina abubakar duk shi ya jawo su addinin musulunci da da'awarsa suka shi addinin musulunci bayan duk sun gama wannan zaman lafiyar da annabi annabi ya ce babu wani wanda dukiyarsa da abokantakarsa suka yi min tasiri a duniya suka amfani da kamar dukiyar sayyidina abubakar annabi faɗa yake da aka taɓa sayyidina abubakar duk bayan sun gama wannan rayuwar gaba ɗaya suka zaka ce kuma yadda ya bari ita su kuma su faɗa da ita sai har su kashe ta dan Allah wani irin tunani ne wani irin dan shi'a wani irin tunani ne wannan shi sa yan uwa mu sani cewa wallahi addinin shi'a addini ne da hannun da da hannun hagu addinin musulunci hannun dama haka suke wallahi babu alaka tsakanin addinin musulunci da addinin shi'a addinin shi'a asalin sa an kirkiro shi ne domin a tashwihin addinin musulunci a gurbata addinin musulunci a bata shi a lalata shi shine asalin sa ku je ku karanta tarihi ku ga za ku ga asalin addinin shi'a abdullahi bin saba al-yahudi ne ba yahude ba shine abdullahi bin saba al-yahudi shine asalin addinin shi'a kuma asali ya shigo addinin ne domin yayi ya shigo addinin musulunci yace ya musulunta dan me dan idan mutane suka yadda cewa shi musulmi ne sai ran amfani da wannan abin shine fa mutumin da yace sayyidina al-Allah ne wallahi ko shine fara cewa sayyidina al-Allah ne sayyidina al ce ni ba Allah bane suka ce wallahi kai Allah ne da ƙarshe ma suka ce idan bai yadda shi Allah ba shi kansa ya zama kafiri shine sayyidina Ali sa aka hura wuta ganga ganga duk aka rinka kamo su ana cillawa a ciki shine ke cewa lamma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajjajtu nari wa da autu qambaran yace lokacin da naga al'amarin ya zama al'amarin ki nace ni ba Allah bane sun ki yadda yace kawai sai nasa aka hura wuta na kira akwai wani yaron sa qambar ya kira su kan awada su a cikin wuta shi wani Abdullahi bin Sa'id bin al-Yahudi Yahudi din sai ya gudu sai ya gudu ya gudu nan ma sai je rinka mobilizing din mutane na dasa su a wannan akida bayahude ne bayahude bayahude ashaddan nasu adawa haka Allah ya ce ashaddun nasu adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Allah ya kyauta sayyidina Abubakar Siddiq Allah madaukakin sarki bai yadda wani ya zama shugaba ba bayan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi mu'mine ma ba su yadda wani ya zama shugaba ba bayan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sai wa sai sayyidina Abubakar Siddiq akhrajahu Ahmad بإسناد صحيح على شرط الشيخين وهو في صحيح البخاري بنحو مسلم مختصرا وله طريق أخرى أن عائشة تقدم حديث يا رجاء غباتا تو غا وتا لمبا نما لا يسا تبيا قسا shine tambayar da dan uwa yi cewa idan aka haɗu tsakanin ga miji ga kuma yan uwa wa ya fi cancanta wa qad dhahaba ila jawazi dafni ar-rajul li zawjatihi ash-shafi'iyya bal qalu malaman shafi'iya sun tafi akan halaccin namiji shi ma ya binne matarsa bari ma su malaman shafi'iya ma sun ce innahu a haƙƙo bi zalika shi namiji shi ne fi cancanta da ya binne matarsa wannan shi ne ra'ayin malaman shafi'iya min auliya min auliya ya sama daga majibantata makusantanta na jini allazina zakarna wanda muka ambata a baya sai ce wa akasa zalika ibn hazm faja'alahu ba'dahum bil ahqiyya yace shi kuma ibn hazm az-zahiri sai ya akkasa maganar malaman shafi'iya cewa waye fi cancanta an gane ma'ana shi su malaman shafi'iya suka ce waye fi cancanta miji to sai ya akkasa maganar nufin sa waye fi cancanta kenan yan uwanta kenan na jini haka malaman haka shi ibn hazm ya tafi az-zahiri yace faj'alahu ba'dahu sai sanya shi shi mijin bayan su a wajen cancanta daga su in yan uwanta suka kare wanda ya kamata ya zo ya binne ta shine wa shine mijinta yawa wal allahu al aqrab sai malai ce to me yiwa wannan zancen da ibn hazab shine fa kusa da daidai shine fa dacewa ina fata an gane me yasa yace lima sabaqa min umumil ayati saboda abin da ya gabata na gamewar ayat da ta ce ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd ma'abuta kusanci su suka fi cancanta sashin su akan sashi ma'ana a ra'ayin albani wanda suka fi cancanta su binne a mamaci su binne mamaci ko namiji ko mace su ne yan uwansa na jini bayan sufa sai miji ina fata an gane bayan su sai miji me yasa saboda ayar gamewa ta yi ba ta keɓe ba ba a samu kuma wani hadisin da ya nuna cewa maji shine zai iya cancanta sama da su ba to tunda ba a samu ba sai a bar aya haka a gamanta a matsayinta na umumi kuma wannan ra'ayin ina gani shine yafi dacewa gaskiya tunda ayar shi tafi nuna yan uwa su yafi cancanta su binne mamaci idan ba sa nan to sai miji ya shigo ciki idan ma suna nan din idan mijin ya shiga suka binne tare ba kuma insha Allah ta'ala an yi daidai ina fata an gane yawa tunda shi ma dai makusancinta ne dan uwanta ne sosai haka ne to babu laifi idan ya shiga aka binne tare da shi amma dai wannan ana faɗar al-haqqiya ne al-awlawiyya ma'ana wanda abin da yafi Allah ya san mu dace to ina gani ana kamata mu dakata saboda mun zo kan gaba insha Allah ta'ala gobe za mu tashi mas'ala ta 102 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin akwai aikin da na bayar wancan sati biyu da suka wuce babu wanda mutum to ga dai mutum bizan duba zuwa sati mai zuwa wanda bayanin sai fi kyau insha Allah ta'ala akwai littafin al-hiqba min at-tarikh za a bashi kyauta in Allah yadda wannan tambaya ce mai muhimmanci tare da cewa dai na san zamu zo wajen malam menene hukuncin zuwan mata ziyara makabarta domin yanzu na ga mata sun dage da zuwa makabarta malam ayi mana bayanin halaccin hakan to za mu zo wajen amma dai kamun nan ya halatta mace ta je ziyara makabarta sau wani lokaci ko sau wani adadi a sati ko a wata ko a shekara hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci su ta a gare shi ya ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya tsine mata masu yawan ziyartar kabari ina fata an fahimta masu yawan ziyarta aka ce ba a so amma sau ɗaya a wata sau ɗaya a shekara babu laifi mace ta ji ina fata an fahimta wannan shine zancen da yake a dunkule insha Allah ta'ala idan mun zo wajen zamu ƙara bayani wannan tambayar tana cewa malami ne hukuncin waɗanda su mushrikai ne kuma ma'aurata amma sai macen ta musulunta ya matsayinsu ina so don allah malam a bani hujja alkur'ani ko hadisi na gode wannan kuma tambayar ta biyu na cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu a tambaya ta farko shine idan mutane guda biyu suna zaune waɗanda dukkanin su kafirai ne mushrikai ne in aka ce mushrikai mu bar maganar a matsayin waɗanda ba alul kitabi ba ma'ana waɗanda suke shirka kun san akwai bambanci tsakanin kafircin alul kitabi da kafircin mutumin da yake shirka mutumin da yake bautar gunki ko ba majuse ko mutumin da ba shi da addini gaba ɗaya akwai bambancin kafircin sa da kafircin alul kitabi haka ne yawwa to idan suna zaune a matsayin su dukkanin su kafare ne sai macen ta musulunta to daga lokacin me igiyar ta yanki wala tumsiku bi isamil kawafiri haka Allah madaukakin sarki was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu saboda haka babu aure tsakanin tsakanin su a lokacin daga lokacin da ta musulunta automatic auren nasu ya riga ya rabu ba sai an ce na sake ki ba auren nasu rababbe ne a rababbe ne a lokacin ina fata an fahimta to tana nan bace aure ba sai ta musulunta sai ya musulunta shi ma to ba sai an zo an sake wani sabon auren maza dawa su ci gaba da zama kawai ina fata an fahimta abinda malamai suka faɗa kenan idan bayan ta musulunta kafin ta samu ta aure sai shi ma ya musulunta sai ya biyo ta to ba za a zo a ce ai sai an zo an sake sabon sadaki an tara mutane an ƙara sabon ɗaurin aure ba a'a a lokacin kawai dawa ya ci gaba da zama a matsayin auren su misalin da zan ba mu shine yanzu mutane ne mushrikai guda biyu namiji da mace suna suna shirka kun ga ɗaurin auren da suka sun yi shi ne akan akan me akan ka'ida ta shirka to lokacin da suka musulunta duka su su biyu za a sake sabon ɗaurin aure ba za a sake ba amma kada kuma ta kuma auren da suke na asali an yi shi na ka'ida ko shar'in addinin musulunci ba a yi shi ba amma auren sa yana me yana nan duk wata al'ada da duk wani abu da mutane suka yarda da shi na dauran aure idan auren ya dauru aure ne idan suka musulunta yana a matsayin sa na aure to shi ma wannan haka ne insha Allah ta'ala Allah ya samu fahimta wannan ayat tana cewa la tankihul mushrikati kada ku auri mushrikai hatta yu'min har sai sun imani ɗaya kuma tana cewa la tunkihul mushrikina kada ku aurawa da mushrikai maza hatta yi uminu har sai sun imani ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya halatta namiji musulmi zai iya auren mace ahlul kitabi ina fata an fahimta amma haramun ne a auren wadda mace musulma namiji ahalil kitabi an fahimci abin kuwa ahalil kitabi nake bayani a nan wajen amma mushriki mutumin shine na bambance muku dazu mutumin da bashi da addini kwata kwata ko kuma mutumin da yake bautar gumaka ko mai bautar rana ko mai bautar saniya ko irin waɗannan abubuwa haka to su waɗannan haramun ne namiji ko mace a aurewa da juna haramun ne shine Allah ya ce wala tankihul mushrikati kada ku auri matayen da suke yin shirka hatta yu'min har sai sun imani wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum baiwa mumina ta fi alkhairi sama da wacce mushrika ko da ta kayatar da ku kuwa bangaren nabi sai Allah ya ce wala tunkihul mushrikina wala tunkihul mushrikina kada ku aurawa da mushrikai ƴaƴayenku mata kenan ko hatta yi uminu har sai sun yi imani su mushrikan kenan wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a ajabakum bawa wanda yake mumini shi yafi alkhairi sama da wancan mushrikin koda ko ya kayatar da ku sai Allah ya ce walaika yad'una ila an wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfira to shine abin da wannan ayat take nufi dai a takeice haramci ne ake na nuna ake nuna na auren musulmi da mushrika ko musulma da mushriki wannan tambayar ban fahimce ta sosai malam mutum ne yake da kuɗi kuma yana so ya yi amfani da kuɗin nan a gaba kasancewar yanzu kaka ce sai ya sayi shinkafa da su ya ajiye amma wani ɓagare a zuciyarsa yana sa ran shinkafar za ta ƙara kuɗi kafin lokacin da zai sayar shi shin ya matsayin wannan yake kuma idan babu kyau ya ya kamata ya yi da wacce ya siya wannan abin da ya bai halatta ba haramun da shi ne abin da ake ce masa al'ihtikar al'ihtikar ma'ana siyan amfanin kayan gona ɓoyi haramun ne sai dai idan irin kayan amfanin gonar da ba a ta'ammali da soyo da kullum ai mun ba da misali ina ji da karatun riyadu salihi ne na ce misali kamar irin barkono da sauransu barkono ba wani abu ne da kowa ke bukatarsa ba wani ba ruwansa da wani yaji wani sai ya shiga rabe yaji ba haka ne to irin barkono ko abin da ya kamata kamar tun zai iya siya ya ajiye ko da ya ƙara kuɗi zai sayar da shi amma abin da ake amfani da shi ya kuɗa yau da kullun shinkafa musamman mu shinkafa shinkafa ka sai ka ɓoye wannan haramun ne haramun ne kusan ko ina da shinkafa ake amfani a yanzu so da ka bi halatta ba yadda zaka yi da ita ko sai ka fito ka sayar da ita kana jin wannan idan da baka sani bane kana ji sai ka sauri ka fito da ita sai ka sayar da ita shikenan yadda zaka yi kawai babu wani abu insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am inda ba su zama da cin shinkafa ba nam inda inda su shinkafa ba abinci ce a wajensu ba ba matsala da sharadi inda shinkafa ba abinci ce a wajensu ba an fahimta yanzu misalin da zan ba mu shine yanzu kaga dabino a nan wajen mu abinci ne a wajen mu wani yanzu tsakanin ka da Allah wani tun da kai azumi wani ya ƙara cin dabino wani tun da azumi bai ƙara cin dabino ba to kaga aka iya sayan dabino ka je ka ajiye shi in ya tsada misali ka fito ka sai da shi amma misali kaga a da lokacin annabi tsira da aminci fita a gare shi dabino abinci ne sosai yadda ka san ake ajiye shinkafa buhu buhu haka ake ajiye dabino abinci ne shi ake dauka a ci a ci dabino a sharuwa shikenan ina fata an fahimta to kaga idan ka dau dabino a wancan lokaci ka je ka boye shi kai haramu anan kuma in ka dau dabino ka je ka boye shi kai halal an fahimta to haka idan akwai garin da su in akwai garin da su ba shinkafa ce abincinsa ba su dama da shinkafa ba babu laifi an fahimci sharaɗin aiko idan ya kasance ba a shinkafa ce abincinsa babu laifi amma wallahu ta'ala alam za a iya samu tun da ba makon suke ta'ambali da ita ba Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah